إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara hadurin mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna Laraba hudu ga wata na Dhulhijja hijira shekara 1442 wanda ya dace da sha hudu ga wata na bakwai shekara 2021 yau insha Allah za mu yi darasi na 79 cikin littafin mawaƙa ta imam malik rahimahullah darasi na 79 insha Allah muna cikin kitabul itikaf mun karanta hadisi guda na Aisha radiyallahu anha ta cewa manzana sallallahu alaihi wasallam idan yana yi ta kafi yana miƙo mata kanshi tana daga cikin ɗaki ta gyara mai kanshi kuma baya shiga gida sai bukata ta ɗan adam biyan bukata kurin ya sauka maka magana kenan mai yi ta kafi kamar muka bayani ta ce da ya gabata shine lazimtar masallaci don wata ibada ta musamman a lokaci na musamman za mu tashi wa haddathani an malik an ibn shihab an amrat bint abdurrahman an aishata kanat idha takafat la tas'alu an al-marid illa wa hiya tamshi wa la takif qala malik لا يأتي المتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه إيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها abin da yake wannan babi wannan mas'ala ta farko abin da ita amara ke ba labarin cewa aisha radiyallahu anha halinta kanat idza takafat in tana cikin itikafi la tas'al la tas'alu an marid ba ta zuwa ma'ana ganin mara lafiya illa wuhe tamshi sai dai in akan hanya ne tana wucewa ya jiki ya waye ya wuce kuma ba ta zuwa takanas ta je ganin mara lafiya kuma koda tana wucewa ne ba ta tsayawa illa tana cikin tahiya a gaisa ta wuce ƙala malik akan wannan mas'ala ta hutar mai ta kafi daga inda yake ya ce la ya'ati al-mu'takif hajatahu wa la yakhruju laha mai itikafi ba zai huta ba dan wata bukata ta yau da kullum kuma ya kace ba ya ji biyan wata bukata kuma ba zai huta ba dan wannan biyan bukata ko sa wani mishi wallahi adam kuma ba zai taimaki wani ba akan wata bukata da yake bukata ya mai agaji ne ya kama mashi ne ko ya ga wani da mai kaza duk ba zai ba wannan shi ne ka'ida ta itikafi ya ce amma huta da aka hana illa an ya faru da halittar sadi sai inda mutum ya huta ta bukata ta ɗan adam ma'anar magana biyan bukata bayan gari ko tsari shi ne hayatar sa wannan kenan san dole ne kenan in ka huta a inda masallacin da babu a cikin masallaci to da zaka iya zuwa wani wuri ka biya bukata ka da wannan ba ana yace wannan magana da Imam Malik ya kawa ta cewa ba a huta dan wasu bukatu yace walau kana kharijan da hashtag ahad inda har za a ba mai itikafi damar huta ya biya bukatar wani dan bukata ta wani لكان حق ما يخرج إليه يارث المريض وصلاة الجنائز واتباعها inda ne ya soka maka wai maganar rashin ba da dama ga mai kafi ya je wata bukata ta wani ko ya kama ma wani abu daban inda har za a ba da wannan dama ta huta mai kafi huta ya ce da lakana a haƙa ma hujji da ya tamar da abin da ya dace ma ka je kalmar lahiya ko sallah akan gawa ko bin gawa to ko su ba ne ba zuwa gawa ba zuwa kalla gawa kana na a masallaci kin inda har za a wuta mai kafi ya wuta kan wata bukata daban ya je yayi to da an ba shi damar bin gawa ko sallah kan gawa shine abin da ya bukata inda har za a ba da damar wuta dan bukata ta wuta magana kenan tunda ba ba wannan to kenan aka ba a wuta dan wata bukata ta wani ko ka taimaka mishi kan abu قال مالك ما مالك يترهم الله لا يكون معتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من حيث المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان ما مالك يتعمعي تكافي بزي زمن معنا بي زمن تو معي تكافي نغسكيا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من sai ya nisanci abin da duk ya kamata mai ita kafi ya nisanta min ijaratul marid wa salatu ala janaiz na rishin zuwa ganin marar lahiya ko sallah kan gawa ko dukhul bait ko shiga gida wasu bukatu daban illa li hajjatil insan sai inda aka bashi dama shigar gida sai in bukata ta mutum ma'ana biyan bukata na bayan gari ko tsari in ba shi ba babu damar ka shiga ka fito wannan shine magana kan wannan yanzu dai nan mai malakarin wallah ya yi magana ne ta maganar huta ita kafi zai zamna a masallaci bai zuwa ko'ina ko ta bukata tashi ko ta wani ko da ganin marar lahiya ne ko da sallah kan gawa ne ko bin gawa mana rake gawa wannan yariye ta akan wannan magana babu ta kuma ya gama ka muhimmancin na hana huta wata bukata ya ce inda har an ba wani damar ya huta ya biya wata bukata ko ta wani da an ba mai itikafi damar zuwa ganin marar lahiya ko sallah ga gawa ko raka gawa wa haddathani an malik annahu sa'ala bin shihab an rajul ya'takif hal yadkhul li hajatihi tahta saqaf fa qala na'am la ba'sa bi dhalik nan me maganar da aka ma Imam Zuhri tambaya shi ne ibn Shihab amma tambaya shin mai itikafi dinnan ba shi dama ya huta biyan bukata to naji biyan bukatar zai shiga ɗaki mai rihi inda zai rabu tsakanin sama wani wuri da hehe zai shiga wuri wanda yake da rihin sama mana a rihi ya ce na'am labas babu lahin kofi na imam imam zuhu zai kawo tambaye kan wannan magana sai kada maliku al'amuru indana allazi la ikhtilafu fihi marasa mu abin da yake wajen mu wannan malaman Madina abin da yake kan fikin su babu sakani kuma akan wannan fahimta tasu annahu la yukrahu al-i'tikaf fi kull masjid yujamma'u fi ba a hana ba i'tikafi cikin dukkan masallaci da ake yi jami'in zamu ce juma'a cikin shi inda ana juma'a cikin shi kenan ko ina ne din da ake juma'a iya na shiga na jama'a da ke tsalar juma'a a nan nan ne mana duk inda yan juma'a ko ina ke nan don musu akwai maganar masu ganin ba a yi a wasu wuri daban zamdin sha Allah sai ce wa la'arau kuriyar itikafin masajid lati la yi jama'a fiya illa karahiyar an ya hurdu da mutakif min masajidihi allazi ta kafa fiye ilal juma'a aw da yace kuma bana ga cewa a ce an karhanta aiki da kafi cikin sauran masallataya duk da cewa maganar cewa inda duk inda za a yi juma na kusan kowa sun yarda ya ce duk inda sun yi amince amma kuma bayan wanda ya ce haka ma inda ba a juma'a shi ma malaka ce inda ma ba a juma'a bai ga wani laihin yin masallatai da kafi a ciki a ciki inda ma ba a juma'a bai ga bakin karhanci a ciki illa abin da yake gudu zai samu illa karata an ya kharu da mutakif min masjidi alizaka fi juma'a sai abin da ake gudu juma'a ta same ka a masallacin da babu juma'a to ka huta daga nan zuwa inda yake juma'a shine bai yarda ba da ka huta daga nan ka je masallaci gaba kina in za ka tsabi na kwana goma kenan ka haka ka samu kirama ita kafin kwana hudu kwana biyar da sauransu shi iya ga a ko'ina ma ko ba a juma'a za ka iya yi in ba ka kai juma'a ba ya ce kenan in dai abin da ta gudu kenan ka huta zuwa juma'a wani ruwan ko kabar juma'a shi ma ya zagar juma'a kada bayan da shi ta awai da aha ko kabar juma'a ya ce fa in kana masajidan la yujama'u fi juma'a wala yajibu ala sahibihi itiyanu al-jum'ati fi masjidin suwa ya ce idan masallacin da kenan ba a yin sallar juma'a a cikin shi to bai zama wajibi ba ga mai itikafi a wannan masallaci a ce sai ya tafi masallaci daban ya zama a can duk da nan ya zama na kuma sallar in ba juma'a ta zuma don bai bari juma'a fa inni la ara ba asan bi itikafi ban na ga laihi da an yi itikafi masallacin da ba a juma'a in dai ma'ana ba dole bane ba kuma bai kuma juma'a ba ta hauka ba yanzu zaka je wuri daban kai juma'a li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala qal la tubashiruna wa antum aakifuna bil masajid Allah ce kako zama kako gungun mata kwanciya da mata kuna zamne a cikin masallaci yace fil masajid fa amma Allah al masajid kullaha wa lam yakhuss shay'an minha Allah ta ko al masajid ya gama kun masallatai ya ce Allah bai keɓance ba sai masallaci kaza wannan shi yasa imam malik yake cewa kenan dukkan masallaci duri mai suna masallaci to za a iya yi ta kafi a ciki shi ne hujjar shi ya ce ƙala malik famin hunalik jazalahu an yi a cikin fil masajid lati la jama'a fiyar juma'a إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منها أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع في الجمعة يتي دليل وأن ما فعل هنالك دقونا فيهم فإن ترى على تؤدي أنك في المساجد تن الله يتي مساجد بكيو مساجد با تونا مغانا إمام مالك يتي جاز له يا هل تقريش قوا جمعي تكافي أن يعتكف في المساجد التي لا جمع فيها الجمعة زي يتكافي أما صلاتي دباب الجمعة أتكنسي amma an halitta idza kana la yajibu alayhi an yakhruj minhu in baya juma'a da bata zama wajibi kashi ba wanda zai shi ya je wani gaban juma'a misali kwana biyar shi a cikin abin babu juma'a ciki a wannan halin in dai wuta zuwa juma'a ba ta kama ka ba zuwa rumsashi daban to babu lahi a ko ina kai wannan shine mas'ala wanda yake so ya kawo anan ya ce ƙala malik da adam kuma da imam malik ya ce la ya bitul mu'takifu illa fil masjid allazi takafafi me yi takafi ba zai kwana ba sai a masallacin da yake yi takafi sai ba ta ina takafi amma in dare yi in je ko misala ko gida in dawo ko jin da a yayi a nan inda kake yi takafin a nan kadai zaka yi kwana illa an yakuna khiba'u fi rahabatin min rahabil masjid sai in ko da hema ce zai irin wace zai yi ba cikin ginin ba to he dai zama to hemar rumar da zai yi don cikin rahaba cikin hilin masallaci zai yi ta nan nan kowa kaka yi ta a waje he dai ka yi ta a cikin kewayen masallaci walam asama annal mu'takifa yadribu bina an yabitu fi illa fil masjid aw fi rahabatin min rahabil masjid ya ce ji wata magana daga cikin magabata bar ta ba da damar mai itikafi zai zo ya wani aiki na musamman na itikafi sai a masallaci a cikin itikafi ko cikin rahaba kewaye zagaye daga cikin kewayen masallaci wannan ai akan samu irin sauma mutane magabata wanda suke yin gida na musamman don ibada kiran ba a gida na musamman don yi takafi ko ɗaki na musamman ko gida na musamman dole sai dai a masallaci ya ce wa mimma ya dundu ala annahu la yabitu illa fil masajid maganar da imam malik ke cewa bai yiwa ga mai yi takafi ya kwana a wani wuri sai a masallaci qawlu aisha ta كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني أسوما cewa Aisha ta yi magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya itikafi baya shiga gida sai dan bukata nan hajjin insan karin magana ne alkunya ce cewa ta biyan bukata ta ɗan adam shine bayan gari ko wutsari kuma ba yi ta kafi bai a saman masallaci ka hau sama kai ko cikin manara da masallaci duk ba a yi ta kafi to wannan matsala da imam malik ya kawo matsalaci sananna shahararra wajen malamai kan matsalar itikafi a masallaci ko ina shi zai iya maganar ba juma'a shi ne nan duk da ba maliki ne na ga wani ya kawo ɗan adalci kan maganar ta masa'alar itikafi na ya kawo maganar jamhur ya ce fafi kulle masajid faƙalar jamhur bi umumi fi kulle masajidin illa liman tarzimin juma'a fasta haɓa wani shafi da jami'a وشرط المالك لانقطاع عن الاعتكاف عند الأمة na daga cikin magana jamhur suna ga dukkan masallatai ya za a iya yi a masallacin da ake salloli guda biyar duka za a iya yi amma ga wanda juma'a ba ta hau shi ba in juma'a ta hau ka imam shafi ce ya kamata ka je can imam malik sharadi ne ma in dai juma'a za ka zo sai dai ka yi inda yake da juma'a wa khassahu ta'ifatan wasu kuma jama'a sun keɓance mas'alar itikafi yace ka zuhuri bil jami'i mutlaqan shi imam zuhuri sai dukkan masallaci amma na juma'a duk inda ake juma'a wa huzaifatu min yaman bil masajid thalatha kashi huzaifa shi ya ga dukkan ko ina an ba wannan wurin uku ba babu inda ake itikafi وأعطاء في مسجد مكة والمدينة شنو أعطاء بن أبي رباح بأي تكافي سيء مكة والمدينة كذا ابن مسيب شبو أولي أولي ما بأي كو إنما سيء مدينة كورا وانا فكره من جي مكان مالك ba hadisi bane ba yace ko ina amma fa in tarwanta aya la tubashiru antum akifu bil masajid Allah ya masajid to kunna ta masajid kenan ya shiga jami'in duka masallataya shi ne wannan fikin ta imam malik ya ce ko ina za a iya yi in juma'a ba ta kama ka ba ko ba juma'a ba ka iya ko masallaci ko kadami ne amma in juma'a ta kama ka dole ka yi a masallacin da ke juma'a wannan aya ce fa shi a cikin wannan magana gonda ke da ruwaya take da alaka da hadisi marfu'i huzaifa huzaifa akwai hadisi marfu'i da talbaniya ingantar da ruwaya ruwaya tabbatatta ta huzaifa wanda ya yi karuwa a nasarar ya ce lati kafin da fim sanin talata babu ita kafi sai a masallatai guda uku masallin haram masallin madina na bai da masallaci ya ce da masallin arasa babu inda ita kafi ya a wani wurin guda uku ya kawo masallacin makka da masallacin madina da na kudus ku zai fafa haka ya tsaya har wata rana ya je wajen ziyara kufa shi uzaifa a kan wajen ibn malik ya kai mablabin mas'ud ziyara sai iske wasu suna yi takafi a masallacin kufa da ya je wajen ibn mas'ud ya ce mushi ya aka yi baka hana wannan mutane suna yi takafi tsakanin gidanka da nawa suna takafi me ka ga baka na ya ce a ko da su sun kiyaye ka kamance abin da kuke su su sun kiyaye wani abu akan abu kai kamance ce a ce kun kana su shi bin masabud anan yana gashi ana iya yi amma huzaifa shi ruwa gare shi hadisi wace banza Allah ya ce ba ita kafi sai aure guda uku shi yasa shi ya tsaya nan ma da yawa cikin shi sa malamai wasu muhawala wajen ture hadisin nan huzaifa amma gaskiyar magana hadisin duk mai adalcin duk mai sanadin hadisi hanyar hadisi hadisin huzaifa ya tabbata illa kuma su malamai wanda suke bin ra'ayin jamhur ya su ce to wannan magana itikafi ne cikakke babu cikakke itikafi babu ya wani wura ku amma akwai na ana iya yi amma cikakke itikafi mai suna cikakke itikafi mai sunan itikafin cikakke mai ladan shi to sai a wani wurin guda haka suke kawowa don kauce ma kwanta ra'ayin jamhur na ana yi a ko'ina abin da ya kawo ɗan kuce kamar sai malamai ba su shiga wani magana ko a ta zama to abin rigima ko kutsa da yawa ganin masallaci ko ba ita kafi babu wanda yana aljiwar ma'ana zama a masallaci kai ta ibada ko lokaci ba tun da zaman a masallaci ba hana shi ba kana zama ka ta zama ibada kan lalaci kuna ba hana ba to dalilin haka zake nan ko da mutum bai samu lada ba wancan ne ta kafi ko ta kafi ai zaman ba da hikimin ibada zai wannan misali ga malami ba su matsa ba amma sunan ita kafi da sunan ta kafi wancan magana ce ta Huzaifa hadisi marfu'i kuma amma mafi yawan magabata suna ga a ko ina za a yi ta kafi din ibada ce za a yi ko a masallaci kuma wani abu sabo na ibada da aka ce za a yi da ana ita kafi shi daga mai ba matsalar ba ce ba a yi ta kafi ga sallah iri kaza ga azkar itikafi iri kaza dole babu babu zikiri itikafi babu sallah itikafi babu na ban ɗaya da aka kawo to ke shi da mai zara rike ma kan zan da zana masallaci ya zo don ya ibada masallaci tunda abin da dama akwai shi ne a wani fila ce iman rawatib iman na fila mutalaka iman qiyamul layl ko ko katin qur'ani ko zikiri dama wani abu ne akwai shi ba itikafin bai kawo shi ko ba itikafin ana yi wani abun ko mutum ya zo yi kuma da kuma masallaci ba wurin ibada ne masallaci da shi za ka malin bisa matsawa kan shiga rigimar ana yi ko ba a yi ko a kowar mutane daga masallaci don babu hadisi wanda an hadisi ya ce ba a yi wannan shi ya sa haka amma sunan ne ake magana mai sunan ita kafi wanda shi ne hadisin musefa ya karantarwa sai a wani wurin uku yake da mana lada ko cikakken matsala ta ita kafi kaga wannan shi ne wanda Allah horiya kaga sai wata labarin rigimar ita saudiya ta kafin shi ashe zama Allah wale maka ita zan kautar da zaba da wata sai ka take umara a can shine kuna gaskiya abu ne wanda yake ba wani matsala kan shi na maganar rigimar itikafi ko ina wannan wanda ya samu dama kuma babu wata fadala da aka kawo akan ai ga fadalar itikafi babu ya kama ka ga ladan itikafi duk babu tunar babu na ita ga fadalar itikafi babu babu sallar tashi babu zikirin shi babu fadalar shi kuna ibada ce kuna ake zama a masallaci illa an san a wannan kwanakin yawan ibada iya da muhimmanci balle a dace ka dace don lata kadar shi ne kurin gara masa abin kuran allah taimake mu to yanzu muna cikin duk wannan katon na yau duka muna cikin fikin imam malik duka ba mu da hadisi murfuyi duka magana ce ake ta ta fikihu mas'alar itikafi ita muke ciki da su muna cikin mas'alar ana iya yin shi imam malik yana kan cikin ana iya yin itikafi a kowane masallaci ko da ba juma'a in dai juma'a ba ta kama ka ba a masallaci inda ba juma'a amma inda ka san juma'a ka kama ka sati zaka zaka kwana goma to kenan ka tashi ka tahi inda yake da juma'a shine magana kenan sai kuma mas'ala ta gabe ce wa qala malikun يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليل من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكاف في أول ليلة التي يريد أن يعتكف فيها yace nan mas'alar mai mama da ke cewa mai ita kafi ya da kullum mutukifin almakan da zai yi da an ya takifa fi mai ita kafi zai shiga wurin da yake son ita kafi zai shige shi abala gurubi shams kahin wadawar rana min lailatul lati yurid an yatakifa fiha a daren da yake son ya fara ita kafin misali me san an mutuna da gabi da akwai sakan malamai zai shiga bayan da la'as zai shiga kayan hada rana ko ko zai shiga ne bayan sallar asuba malamai sun ce malamai gama ruwayoyin da masalolin su ce me ya kawo wannan saɓani itikafi za a shiga da kayan hada rana ko kayan ko bayan sallar asuba abin da ya wakana aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wuri da yake kebancewa kanshi a cikin masallaci iya ɗan sa hijabi dan zai bar tuji da bukatun shi a ciki yake yi wannan wurin ne wanda yake shiga bayan salar asuba yake shiga wannan wurin amma ba masallacin bane ne shigowa salar asuba wannan wurin kebancewa wurin kwanci a huta ne shi ne ya shiga bayan salar asuba amma ya shigo kahin sallar asuba na a zahiri idan mutum ya ce yana son raya goma ta ƙarshe lazimi shi kayan haɗa rana don dare iya shiga daga haɗawa rana kenan mai son raya goma ta ƙarshe ke dole ya shiga kenan rai ishirin ga wata rana ta haɗa mai iya cikin masallaci shi ne sai samu harkon daren ishirin da ɗaya na magana ko? da sahib wanda yake wannan mas'alar kenan raya goma ta ƙarshe ya ka shiga 20 ga wata daren 21 ya yi fara makana ciki to akan wannan ne kila kita za ka shiga kahin raɗawar rana duk da babu sharaɗi na sai an yi kwanan goma a ita kafin ma don wasu na kawo kwana goma wasu ba da ma magana kwana goma magana zai magana sai da azumi wannan shi ne ke da bayanin malamai cewa sun zai mafi yawa suna ga tun a cikin ajiyar shari'ar tashi suna ga ce a bayi da ajiyar don me masala cewa umar bin khattab cikin bukhari ko musulun ne annabi sallallahu alaihi wasallam umar bin khattab cikin bukhari musulun ya ce ya rasulullah tun a lokacin jahiliya nayi alƙawalin na tarikin zan yi kafin dare guda a cikin musul haram ya ce afi min ka cika nazarki ka cika shi to wannan koyon kwana guda annabi ce zai cika an ce kaga aka ce kwana guda ko dare guda dare a ciki akwai azumi ba ba azumi a cikin dare ko dare guda zai dare guda yi wannan dido suna tawilin abin ayyayyar iya daukan ayyau shi dai abin da ya yi a yi azumin kuma da maganar babu kayyadewa kwana nawa kana ga kwana daya kwana biyu ya kwalwalwa da ya ce yau mikin dai kenan ana iya kwana daya kuma ana iya sama da haka biyu uku dai bakin abin da Allah hore kai bakin dai gurgudanka ladan ka gurgudan abin da kai nan kunna ibada ya ce bayan yanzu ya maka magana cewa wa ƙala malikun ya don ƙudurin takifin makanan zai rida an ya takifa fi abin gurubin shams mai yi takafi zai shiga wurin da yake sai yi takafi kayan haɗawar rana من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها هذا ورانا الدرن ديكي يسوي هاري يتكافي أشكيش حتى يستقعب له يتكافي أول ليلة دنيا مسكنتي يتكافي فيه ورقون دري التي يريد أن يعتكف فيها درن ديكي يتكافي أشكيش nan kuma ko da na kwana ɗaya ka ce za ka yi ɗan za ka yi kwana guda shi kuma asalin kwana iya farawa misali na misali yau muna laraba yanzu muna cikin daren alhamis muna cikin daren alhamis a yau david wacce za ka yi kwana guda ya kawara shi daga yau zuwa wunin gobe ka yi azumin alhamis kenan kwana alhamis kenan tun da aka ce yau mai alkawarin zai yi mu guda to sai yi ta kafi in zai yi sai rana ta fada iya cikin masallaci ya yi wannan daren gaba daya kuma ya wuni ranar tana fadawa ya kare magana kenan yayi kwana guda ban katar ta yace wal mu'takifu mushtaghilun bi i'tikafihi la ya'rudu li ghayrihi mimma yashtaghilu bi min at-tijarat aw ghayriha mai i'tikafi zai kula a cikin i'tikafin shi kurin i'tikafin kurin ibada yake la ya'rudu li ghayrihi bai bujurowa wani abu wanda ba yi takafin ba mai mashi ta gilu bi da abu wani aiki in dai ba yi takafi ba na tijarar kasuwanci ne ko wani aiki ne a ce wani je kaza aiki kaza wuri kaza ana gini wani kai kaya wuri kaza wani ya sayo kaza ko a salula wani ya yi wannan kayan shiga kaza ne ya bashi bashi shiga kaza a ba sai dawa kana daga wani da wata salula ki wannan mutum daga daga zamanin ya ci nitin miliyan ɗari a ɗauka a kai aiki a komi ya zamanin a masallaci duk ɗaya ne da birai shi ke da ta kowa da kowa da tunani harkoki ne dama sun canza a baya da ke nan haɗa ka ta kamun to ba ka yi ba harkoki ko a sarrafa na duniya kullum sai ta kamun da yanzu zamani ne mutum iya zamane kamar ya buru ne a masalatin he ma ya yi dama ba a shami kai mata an kai da kawo ba ya yi ma harkoki su yi da kyau inda inda sai ya iya masallacin dan ya a can buran ma a shami kai da yan mawala da waye yan ziyara amma masallacin wannan ya yi ma harkokin da kyau ya waya tsirin kaza a yi kaza kaza kamar iya buru kenan babu wannan ya ce wala ba'asa bi an yi amurar mutukin bi da ya ajiye wa matsalata ahali wa an yi amurar bibai imali a bishen la ya shigulu fi nafsi wala ba ta bi zalika idza kana khafifan an yi amurar bi zalika man yaka fi iya ya ce babu laifi duk da hana kasuwanci amma babu laifi mai ita kafi wasu matsaloli a gida wani dukiya da zai lalace na abuwa bai ya sa wani ko na abinci cikin gida wani bai lahiya misali wani bai lahiya ko ba abinci ya kare wani abu daban na gida ba lahi ka sa wani ya je ya je ya ka za ya zai ba ba lahi ba ne ba ka sa wani in ma ta kama matsala ta kama wani ya je ya saida ya saida je ya kawo kudin a yi wani kwanci wani wani ba lahi ba ne ba abin da dai ba wani abu ne ba mai yawa wanda ba zai dauki hankalinka ba ita wannan za shi gudun finansi ba ce fala ba su zaraka babu lahi irin wani kanan ababe idza kana khafifan abun kwale mai sauki ne ba dumu dumuna aka shiga idza kana khafifan an ya amur bi zalik man yaka fi ya wasa wani ya je ya kula da abu qala malik lam asma ahadan min ahli al-ilm yadhkuru fi al-i'tikaf shartan wa innama al-i'tikaf amal min al-a'mal مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريدة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مدى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مدى على المسلمون لا من شرط يشرطه ولا يبتدئه وكذا كنا أنا أبدا كيف إمام مالك تشير إمام مالك تشير لم أسمع أحدا من أهل العلم بنجيب وني تكيم معلومي وندا يذكر في الاعتكاف شرطا wanda zai ci ai itikafi tun za ka shiga Allah zan shiga itikafin wannan amma in kaza ya zo ko na samu kaza zan huta na shiga da yanzu kun yanke ba an Allah sa wani labari kaza ko wani kayan kaza zan hutar itikafin babu wani sarari shi ce babu wani sharadi kamar da ake na haji da aka babu ya ce wani namar itikafi amalun min amal itikafi aiki ne daga cikin ayyuka na ibada ya ka misalin sallah da azumi da haji wa ma ashbaha zalik da kama suke kama da waɗannan min al'amal na daga cikin ayyuka na ibada ma kana min zalika farillatan wa nafila farilla ce azum ta nafila ce sallah farilla ce nafila ce azumin haka kamar da hada fi shi min zalika dole shi ka sallah ko azumi ko fita kafa fa inna ma ya'malu bima madda min as-sunnah yanda aka ya gabata a sunna da an shiga sa'an ta zai shiga sallar wannan ko na ya bujuro zan bari ko kaza zan cire ta ya so kama kan yanda ka san sallah aka sauran su ba ka mata sharadi na wara ko na raka abin kaza ya zan cire babu wannan ko to shi ma haka ne yace za ka yi yanda ya huce a sunna wala sa lahu ajru da zalika gar ma mata muslimun baka damar ka kirkiro na abu sabo wanda musulmi ba haka ba suke da su gabata لا من شرط الشرط بقى كان صاحب الشرط بقى صاحب ولا يبتدي بقى بقى كيلو بقى كيلو شرط الناس صابو akan yanzu kafi duk babu wannan kenan kurin yanda abu ya huce haka ake ka shiga ka fara kun kai ba matsala komi ba ta darura komi ba ka cire ba ta ka fara kaida kwana ɗaya ka ce bi ka ce na goma ne kun yi kaida yace wa qad itakafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وعرف المسلمون سنة الاعتكاف شكون اعتكاف وما ذاك هذا شباب من زمان صلى الله عليه وسلم يا اعتكافي كما مسلمي ما سن سن ده حق ده سنة الاعتكاف don haka kala malikun wal'itikaf waljiwaru sawa'u wal'itikaf da karwin wal badawi sawa itikafi zaka ce koyi aljiwar zama a masallaci ko kalmar itikafi duk wannan kalma duk abu aiki da ita ba da ita to shi itikafi kuma da dan da aka ce da dan maraya da dan kauye duk da ya kwana yi ko dan maraya ne shi na karawi dan maraya kar alkarawi kuma da wi mutumin da yi duk wani yi wannan kenan yanzu kuma sai yake cewa ma la yajuzu itikaf illa bihi maganar abinda bai yi wa a yi itikafi sai da shi menene sai da shi za a yi itikafi wannan ce ya gano mas'ala yace haddathani yahya an malik أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام سنتي باب اعتكافي سيد أزمي wani malaman tabi'ai kasim da nafi sun ce ba yi takafi sai da azumi ya ƙulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi وكلوا وشربوا حتى تبين لكم خط أبد من الخط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وانا آية كاودد تشيوا بانغارن إسناد زوا قاسم بن محمد دنافي حديث ضعيف balle maka hujja da shi ko maganar su izin bai inganta ba to dai abinda ita aya take cewa Allah mai girma da buwa yana cewa wa kullu wa sharabu ku ci ku sha hatta itabai da kuma hatta abadu min hatta aswad har sai horin zare ya bayyana daga baki min alfajar za alfajar yau ma'ana ma'ana misali kanan na dai annabi ya bayani karin magana ne hadal abad ana ne alfijir hadal aswad duhun dare kenan ku ci ku sha har sai hasken alfijir ya bayyana daga cikin duhun dare ya ce kuma sun atin musiyam ilalin tun daga ketowa alfijir sai Allah ce ku cika azumi ilalin zuwa dare musa kuma dare lokacin wa shar'an iya farawa bai gurubi shams ta tana wadawa mun shiga abin da ake da allai lewan masala take da magana wajen malamai almasa sun zai hanyar ta azakaru sabawar masa ya ga wani ya ce maka bayan da asar almasa wani ce maka ba za a yi bayan magarba wani wuri da malamai suna da maganin kwarai da saɓanin kan masa'alar zahiri almasa a magana mai rijiya da mai malamai iya ɗaukar tun daga bayan la'asar haye zuwa magarba duk masa ce kalmar masa saboda za ka wani azkar an sa cikin azkar almasa sai ka ga an kawo wani azkar da ake bayan magarba har ma ka yi asar da zama ana shi bayan magarba ko wata kayan yayin magana kuma an mai suwar almasa shi da aka ce duk azkarin da aka ce maka almasa kana iya shi bayan la'asar ayi zuwa magarba sai wanda aka kawo sharadi irin misalin ake ce na wani ce la'ila la'ila wani na bayan magarba na la'ila illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu بيدك الخير يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لانه بتي كان تاكوا غوما ذا باكا اساسا كو تدا ذا باكا حسنا غوما كذا ما زني غوما daga ma daraja goma akala ka da dukkan wani makaruhi a ranar bawon da yake irin naka yawan da kenan yi ga yawan aiki aba za baka kariya daga shida ne ko ba goma kace to wannan kaga an kasa ne kahir a canza zama yan wannan masalar ya rubuce game da ita masalar yin wannan azkarikin goma za ka bambancin shi lafazin shi abin da yake magana za a ba ka bi kullu wahidata min hada kowace daya lafazin wannan ku za ka dan bambanci na yuhyi wa yumitu da bi yadihi alkhair akan wancan mai dari wanda babu wannan a ciki wannan hatta albani rahimahullah yayi itizar cewa wannan sunna ta tabbata amma ya kawo cikas kanta ya ce Allah gafarta mana ya ce dalilin wata ruwaya wani sinadi ya sa yi magana kan rashin ingancin ruwaya duk da kayan shi wasu malamai sun yi magana kan rashin ingancin ruwaya mace a gaskiyar magana ruwaya tana da hanya tabbatatta da tabbatar da wannan zikiri na bayan magariba da ba- bayan asuba da bayan magariba kahin ka canza zama kahin ka canza zama daga inda kake kahin ka juyo kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كما shine ce za a baka kowace guda hasana goma kan kare ma zini goma daga ma daraja goma a ba kaya daga dukkan wani abin ki wani na bawon zai kawo aiki wanda ya naka wanda ya dida kai wanda ya abin da kai kuma za a ba kariya daga shaidan a wannan wuni wannan goma ne ka haika canza zama wannan don me yasa albani ce yake itizar ganin yayi magana kan sanada amma ka sai ta fahimci ina ga kwanan nan bai wuce ba kwana hudu biyar min sala da wasu malamai na Saudiya ina kuma ta da sani wancan muna ta da shi ni ne limanci na limanci su suna bayana sai wani abu ne shi shi ɗaya cikin malaman kin yi rawar ta ra'ayin na magana wani abu ya ce a misa baka juyawa na ce mace ga hadisi ka ce a a yi juya mai muka tattauna da shi ne kan masalar ta ai sunna ce liman ya juyo bayan ya yi sallama don mamu su kusa ta ce a ina da ba hadisi ya ce ya kaba tafi hadisanka na kyale shi ina neman in aika mai ko in je mai da littafin a hannuna sai mai duka aikun whatsapp ya bincike intanet ya samu maganar masu cewa bai inganta ba ya aiko mun yana ɗauki littayin na musulman ahmad da ta ƙiƙe shi ya ɗauka yana kofi yana kofi yana aika mishi nan ta yi hukuki da kayan wani tuntun da abu da ya babu a bakan da ka matsa a takaice ne masu malamai sai magana kan abin amma su kansu ƙashe duk wani zai bi gindin maganar sai ga magana hanyoyin ruwa suna da inganci tabbas ba wani abu akwai suka magana kan wani sinadi to hadisin yana wata hanyoyi daban wanda suke bashi kari wanda wannan sunna ta tabbata sai ba ce wajibi mutum dole wajibi ne sai yayi amma ya tabbata yin hakakin iya wani maka mas'ala wani lokaci kan mas'ala abinda ya tabbata gaskiya magana hadisin ya tabbata kuma cikin musulmi Imam Ahmad ya tabbatar da shi hatta cikin hakiki na na na musulmi wanda na ga wannan da cikin majaran Ahmad Shakir dan wanshi yayi hakiki kuma tabbatar da ruwaya hatta Albani cikin wani kishtaraju ya tabbatar da ruwaya hadisin kuma sai tabbata kenan yin haka jin mutum ya ba laifi ba ne ba duk da wannan akwai goma kuma akwai ɗari kuma wanda ya ce annabi ce wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma babu tan yi mutu babu bidil khair shi ma tabbata ana tuno ne kawa kawa goma akwai kawa ɗari da akwai kai dole mutum ya yi dai azkar ne na neman lada ba matsala kan shi to nan kenan abinda yake magana a nan shi bayan ya ce magana kenan a cika muna magana yanzu almasa a ce muke magana ko ta sun ma'atu musu yamu ilan ne mun ce almasa a dai iya ɗaukan faɗawa tun daga bayan la'asar har zuwa magarba amma zikirin da ya zo aka ambaci magarba ta kashi da magarba wani ba ambaci magarba ba don kashi inda kai ba da asar kurin ka samu fadala ko ka tabbatar da sunna ta yin abin da ake almasa shi kuma aka ce asaba bayan sallah asuba zuwa faɗawa zuwa hudawar rana sai ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid nan shine dalilin kawo maganar kanku zamna da mana kanku kwanciya da mata kuna zamne a masallaci sai imam malik ke cewa fa inna ma zakara Allah da itikafa ma asiyam amma da su suke ruwa ta zo tunda Allah hujja suke nan da ruwa ta inganta wanda suka suka ba azba ya takafi da azumi sai ai Allah ya ambaci takafi tare da azumi kenan haka ba a raba su da azumi shine hujja wa ala qala malik imam malik alkashin wannan ruwa da muke magana kanta yace wa ala zalik akan wannan aya da muke magana dai wannan isnadin nasu su bi tabbata ga su wannan magabatan da aka kawo shi kasim da shi nafi ba wanda isnadin inda zuwa gare shi to ne kan wannan da magana imam malik ya dogara kan shi shi ma shi ne shirka mahimmancin malam na magana masalar malamai ko sabanin malamai irin wani da ka sabani ka ji ma malam wani hadisin doka sai ga malami ne kan malam ko wai kai malam ko bai kai ga malam ba ya ce a'a sai tuzar magana ce a domin ruwayar da malik ya dogara kanta ba ta da inganci shi a wajen shi wannan ruwayar da ita ya dogara ya kawo wannan hujja to ita kuma asalin magana wani ya gano ai tushen da ya samu labarin abin inganta ba bale ba kawo hujja da shi har mutum magana wane in wane kano ya mace a tawar da gaskiya tunda shi malik ga hamu madogara shi kuma duk tayin shi ne wannan ruwa ta kasar da munafi ita ce dogara kanta ita kuma ga matsayinta ita da ifi a kanta kuma mara gina wannan hukunci ya ce tun da sun yi wani magana ya ce wa ala zalika ya kare ce wa ala zalika al'amar indana kan wannan mas'ala da aka ambata mu ma al'amarin ke nuna madina a wajen mu abin haka yake me al'amarin ya ce annahu la itikaf illa bisiyam ba itikafi sai da azumi dalilin wannan magana Allah Allah shiga malik yanzu wannan shine mas'alar cewa kenan itikafi illa in wani magana baya mas'alar ta abinda ba itikafi ce babu lahi matan mutum ta kame ziyara ta gaida shi ko da gida a zo a gan shi wannan daban almazan annabi sallallahu alaihi wasallam ana kame ziyara hatta da matan suna kamin ziyara masallaci kenan su zo su tattauna har ma da rakiya ba lahi bane dan ga wata rana wata ruwaya annabi sallama ya raka hamsa ce eh safiya ce cikin matan shi daga safiya ce ya safiya ce ya raka ta sai wasu mutum guda biyu sun da zare ne sun zo wucewa ya ga manzana ya rubo ta mace ya su kara gudu sauki kauci ita ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo ku dawo ka dawo ya ce safiya ce bintu bai safiya ce muke tare da ta subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ya ce a shaitan iya yawo jikin adam ai ku sana bakan haka ne kwallaka su ga annabi annabi ya rako ta sai da ya bar gida ba gida baki kuma ta yanzu an kashe wata mace a ganin shi kuma ba gida baki ya ce musu a safiya ce bintu bai muke tare da ta subhanallah ta shaitan iya yawo jikin adam inda jini ke yawo a jikinka zai ce samu kuwa samu kuna abu samu kuna shakka kuma ka halaka banza ka kenan mace tana iya kawo maka ziyara ta ganka ba lahi bane ba ka kwambi ba gaje ba sai ya ce khurujul mu'takif lil eid maganar yanzu mai kafi ya bari sai in ya kwana goma ne to kenan karshen huta sai zuwa eid magana kenan wannan yace an ziyad bin abdurrahman قال حدثنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ان ابا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة في حجرة مغلقة في دار خالد بن وليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين شيء ababakar bin abdurrahman abinda yake a aikace ya ta kafa yana yi ta kafi to in yi ta kafi fakar ne sahabu da hajjata ta ta kiba ina zuwa biyan bukata nan sa kiba mata ruwa wani wuri da ke dari ya karu wani mace a can ba mai maganar ba da yi ta kafi ya shiga wurin da ke dari zama to iya shiga biyan bukata ƙarƙashin wannan ruwa ko gida ya mace wani runwa ta ɗaki wani ɗaki kuma ɗaki na mugallaka ne ko ta mugallaka ɗaki ne a rihe amma ke buɗewa shiga a gidan kalibin wanda na magana halittar ka shiga dushi rahowa ko ɗaki rihe idan kana itikafi sun mula rijiyu na magana da yake za rijiyu ya koma magana ita itikafin nashi bai dawowa gida ba da gwanakin ba ban itikafin nashi bai dawowa gida a tashar da idima da musulmi sai an idi bayan idi sai ya dawo wannan abin da yake a aikace abin da yake duk da suna kawo mustahabi ne an samu wasu daga cikin tabiyai suna a mutuna da dama ya dawo na zama auza'i ya kabuwa da suna wuta gaskiya akwai dai masu ganin ana iya ganin ana iya kamar da imam auza'i haka imam shafi'i zabatan masu ga cewa ba wani hujja a ce ya ji idi da mun karshen itikafi na ramadan iya karewa daga ran ta faɗa in dai an ga wata shikin in dai niyya kai kai watan ramadan ƙarshen ramadan daga an ga wata ya kare ban ka tsaya an ga zaman gade shi ne a daga shi ka iya kashi ne bakin faɗawa rana ne to ma in ka tsaya ma da ba laifi bane ba shi ya tsayawa har an ƙare idi ya dawo gida bayan idi حدثنا حدثني زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا تكفوا العشر أواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهلهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس وقال زياد قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مدوا وهذا أحب ما سمعت إليه في ذلك نعم أبدا يكي وانا لابارم cewa shi ziyar imam malik ya cewa ya ga wasu raba da al'ilim ya ga wasu daga cikin almana malaman suke na malamai za a takafin ashir a wakilin ramadan in suka yi ita kafin goma ta ƙarshen ta ramadan wasu daga ciki wasu lari ji'un ila alim ba sa komowa gida a ƙarshen wata hatta shahararun fitar ma'amnas sai an je idi na azumi tare sauran jama'a kuma an ƙare sai su dawo ƙalar ziyar shi ne kada labarin da ya samu daga malik ya ce ƙalar malik kuma imam malik ya ce wa balaga ne zalik an ahadar fadar wani magana ne ma na same ta daga musamman mutane masu daraja masu fadala alazina ma da wani suka huce kafin mu ya ce wa haka wannan ra'ayin ko na fahimtar mutum ya shiga ita kafi kai ya dawo sai bayan ya je idi yace wannan ra'ayin ahabbu ma sami'tu ne fi zalik shine a cikin arawa kira ji maganu wannan a cikin abin da naji wannan ra'ayi shine hiso shine hizaba cewa mutum in je ta kafi aka aka ga wata ya tsaya sai an ide dawo gida wannan shine abin da imam malik ke cewa lanan matsala idan kai wani cikakken wakili a gidan aka je kaga zakatul fitr ka iya wa zakatul fitr bayan idi da kuma tara da shi an shiga matsala kuma an take bayan idi zakatul fitr in ba zama yaje ka bada ko ka shirya komai kayan ka tai to wannan yanzu ya kare sai sabuwar magana a daul itikaf ramul itikaf to gaskiyar magana hadisi ne dogo ban mu iya rabin shi ma ko maturshin shi lokacin da ya kusa sai dai mu tsaya nan Allah sa mun dawo yanzu dai a takaice duka wannan mas'aloli da yawa duka akan fiqhu ne muke fa in ta kan wannan mas'ala ta yi ta kafi kuma asalin mu zuma matsalan anan matsalolin suna da yawa na tabbata shi anan da yin nashi anan da ababe da babu ruwa da manzo Allah sallama don abin da ke wani babu ruwa da manzo Allah sallama ya kawo na ga mu ta ga kaza sharfi kaza kwana nawa za a yi shi ya yi ni kaza ya yi dole babu su babu su ko ga fadalar shi kaza kwana kaza za a yi dole abubuwan da gaba daya kurin malamai suke ɗauko fahimta kan wasu matsaloli a ta ba kai amma babu ruwa daga ma'anar salama wanda ya faɗi ga shi ga fadalar ga kaza kaza kaza don dokokin babu su sai ke muke alaka da abin fiki wuce kan masala ina bane an san da ya zama jiki ana yi shi Allah Allah ها درس سنة تمانين دو تو كنا زي مري درس سنة تمانين زاري الله كيف ما شاء الله درس سنة تمانين نلو كان درس سنة تمانين كلام أمرانا تيه باي با شيء كنا نتمانين نتمانين تجينا لكن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لكن